أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙuƙudatan min lisani ya fuka hukauli amma ba adu ɗanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yini lahadi dare na litinin wanda yau ya yi daidai da goma sha tara ga watan jima'a da nil'ula yau hijira na da shekara 1445 daidai da uku ga watan sha ɗaya miladiya 2023 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka wanda ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami kairil anam littafin babban malami abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma zagayewar lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a darasin da ya gabata karatu ya kawo ƙarshen babin al'itikaf babi na itikafi wanda mun ji mai ake nufi da itikafi mai kuma ya zama tuwo mai itikafi shari'a ta lazumta masu yi mai kuma ba zai yi ba mun ji dai abubuwa da yawa a cikin wannan babi da halatta ta matarka ta kai ma ziyara a gunda kake itikafi da kuma kai ya halatta ka rakota ta kamo hanyar tahowa gida da kuma yadda shari'a ta bada dama ka rabawa iyalanka kewaye muhallansu kar a cakuɗa su a guɗaya kamar yadda muka ji manzon Allah yana wannan duk dai bayanai sun gabata a darasin da ya gabata insha Allah yau kai tsaye za mu tashi kitabul hajj a shafin littafi na 44 daidai kitabul hajji wannan kuma shine darasinmu na 29 a wannan littafi insha Allah littafi zai yi magana game da aikin hajji shi aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar an fahimta bunyal islam ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ikami sala wa ita'i zaka wa somi ramadan wa hajjul bait man istata ilayhi sabila wannan sune arkanul islam al khams rukunan musulunci guda biyar kuma guda uku ma sai da aka dawo garin madina sannan aka shar'anta su suka zama rukuni a musulunci amma a garin makka shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da sallah su kaɗai yake a garin maka hata azumi da zakka da hajji sai da aka dawo garin madina aka shar'anta su ita hasali ma hajji ita ce ƙarshen shar'antawa a cikin rukunan musulunci guda biyar an ce sai a shekara ta takwas zuwa ta tara dab da wabatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka mai da hajji ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar ana fahimta Qur'ani yana cewa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane musulmai yin aikin haji amma ga wanda Allah ya bashi shine liman istata ilayhi sabila dama rukunan musulunci guda biyar akwai guda biyu daga cikin su da yawa daga cikin mutane ba su aikata su amma wajibi ne kuma kai imani suna cikin rukunan musulunci amma aiwatar da su ba kowa ba ne abin da ya shafi aikin haji da kuma ba da zakka za ka samu musulmai ɗaruruwa ko dubbai har ma sun yi rayuwarsa sun mutu wani bai taɓa ba da zakka batun da yake wani kuma bai taɓa zuwa aikin haji batun da yake dama waɗannan rukunai guda biyu suna makale da dama da sarari zakka sai da shari'a ta ce to sai ta kai nisabi idan ba ka da nisabi zakka ba ta zama wajibi kanka ba hajji kuma an ce limanin safa ilahi sabila sai wanda Allah ya ba shi iko kuma ya sare masa hanya ana fahimta amma duk kuma wanda Allah ya ba shi ikon bai je ba to manzon Allah ya ce in ya so ya mutu bi hude ko ba nasara in dai Allah ya baka hanya da sarari da gujiri baka je aikin haji ba to in mutuwar ka ta zo ka zabi irin layin da zaka mutu ko layin yahuda ko layin nasarawa ana fahimta saboda ka haji wajibi ce amma ga mai iko haji ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda ya zama wajibi akan kowane musulmi imani da su a cikin zuciyarsa ana ganewa babul mawaqit babi zai magana kan kan gun gun miqat jamini na waqata na a miqati gun da ma'aikin Allah ya sharanta ayi harami a dauniyar aikin haji abu an gane ko miqat jamin sa mawaqit babul mawaqit ba ni lokaci bane gu ne wanda manzon Allah ya sharanta idan an zo daidai nan to za a tsaya a yi wanka a sanya harami sannan tun daga nan a fara talbiya a shiga yake a ce a yi gama ka duk wanda ya je mikati ya yi wanka ya sanya harami to tun daga lokacin ya fara aikin haji duk abin da ya haramta kan mai aikin haji ba za a aikata ba ana fahimta to dukkan wannan sassan da masu fitowa da gabar da maka da yamma da maka da arewa da kudu to kowane bangare manzon Allah ya sa musu gun da za su yi mikati kowane bangare ya ce mutanen bangare kaza idan ku zo daidai gu kaza to anan za ku yi harama ku sanya ihrami ku ga kin fice kowane bangare sai da ya sanya musu iyakar da za su tsaya su yi miƙati sannan kuma su yi harami ana fahimta an abdullahi bin abbas radiyallahu an abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa katali ahalil madina ya sanya wa mutanen madina miƙati zalhulaifa wannan ismu makan ne sunan gun da za je su yi miƙati an gane ko duk wanda ya taho daga garin madina in ya yi nufin aikin hajji ko ya yi nufin aikin umara to idan ya zo zalhulaifa a nan zai tsaya ya yi wanka ya sanya ihraminsa daga nan kuma ya fara talbiya shi gari maka ana ganewa wannan gun mutanen madina kenan zal hulaifa gun da aka ce su tsaya su dau miƙaci daga wannan gun wali ahli sham al juhfa mutanen sham manzon Allah ya shar'anta musu gun da za su yi miƙaci ne juhfa an gane ko idan sun taho sun zo juhfa shi su tsaya a nan su yi wanka na niyyar aikin hajji su sanya ihrami daga na kuma su fara talbiya daga nan sun shiga cikin aikin hajji ana fahimta wali ahli najd mutanen najd qarnul manazil su kuma gunda za su yi miƙati shine qarnul manazil shi ma sunan gune idan sun zo qarnul manazil za su yi wanka su sanya ihramin su su fara talbiya kuma sun yi aikin hajji wali ahalil yaman mutanen yaman manzan Allah ya sanya masa gunda za su yi miƙa da shi ne ya lamlam ya lamlam shi ne sunan gunda in mutanen yaman sun zo wannan gu to a nan za su tsaya su yi miƙaci su yi wanka sun yi hirami su fara aikin haji wakala sai manzan Allah ya ce kunna la kunna waliman ya ati ko kuma waliman ata alaihinna min gairihinna manzan Allah ke cewa hunna la hunna kowane bangare to wannan gunda aka ce su yi miƙati ne nasu an gane ko gunda aka ce su yi miƙati shi ne nasu ne hunna la hunna kuma waliman ata alaihinna da dukkan kuma wanda hanya ta kawo shi go in ma kai ba dan yaman bane to hanya ta kaka ya lamlam to anan zaka in ma kai ba dan madina bane hanya ta kaka zulhulai ba anan zaka in ma kai ba dan sham bane hanya ta kawo ka jihufa to anan za ka yi in ma kai ba ɗan najid ba ne hanya ta kawo ka ƙarun manazil anan za ka yi ne hunna la hunna wa liman a ta ba a da hunna da wanda ya zo ta wannan hanya duk da shi ba ɗan wannan yanki ba ne mimman a radar hajja wani umara wanda ya nufin yin aikin hajji ko ya yi niyyar aikin umara wa man kana duna zalika duk wanda kuma ba a wannan ɓangarorin da aka lissafa yake ba faminjita ansha to duk inda ya zo dab da garin baka nan zai yi in baka duk wannan bangarorin to shari'a ta ce idan ka zo dab da shiga garin maka to kai ma an baka da maka ihrami hatta ahlu makka min makka su ko mutanen garin maka an suke niyyar ake hajjo a garin su ihrami duk da cewa akwai wani gudu ake ce masa abuwa bayan garin maka ne an ce duk mutumin da yake garin maka sai ya koma abuwa din idan yaje sai ya harbi ya goyar mako domin hakan da suka ci na na Aisha lokacin da suka je aikin hajjin ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da suka je sai ta fara al'ada ta haida bata samu dama ta yi umarar da aka yi a farkon zuwa aikin haji ba ta yi dawafi ba domin mai haida ba a ba ta dama ta yi dawafi an fahimta to lokacin da aka gama aikin haji ta gama jinin al'adarta sai take ce ya rasu yanzu kowa zai koma gida da haji da umara ni kuma da haji kawai zan koma an gane ko kowa zai koma gida da ladan haji da umarni kuma da haji kawai zan koma sai manzon Allah ya sa aka raka ta nan abuwa bayan gari maka ta yi ihrami ta dawo ta yi umara yasa suka ce to in ma mutum iya gari maka ta wannan gun zai ci sai ya wanka ya sanya ihramin sa sai ya shigo gari maka mai fara ihraminci ana fahimta to wannan shine hunna lahunna wa liman ata min ghairihinna biman arada al-hajja aw al-umrah ومن كان دون ذلك فمن فمن جئت فمن حيث عائشه فمن حيث عائشه duk daga inda yaso anan zai fara hatta ahlu makka min makka hatta su goyen mutanen gari makka daga makka za su to su mutanen Najeriya ana suke ana suke miƙati ne a zo lebe suke tunda daga Madina kawai suke wuce ko yau Madina kawai suke wucewa yaka aka ce ya koma cikin ruwa kuma abin nan jidda ba namu bane eh to ni har Allah ya taimake ka an dauke ka kai an sauke ka garin Madina kana zuwa zulule ba suke yi kace nan in kuma garin Makka aka aka so aka kai ka to an suna cewa a ruwan zaka yi ihrami idan an zo daidai gun an ce da ana sanarwa an zo daidai gun da mutanen Najeriya za su yi ihrami to daga nan sai ka yi niyya ka ɗauko ihramin ka sa shikenan in kuma ka je jiddan ma akwai wanda suka halatta da can dai halar ruwa ta kai ga jiddan ma sai ka wannan an ce ka ga mu kamar muna wannan bangaren hadisi na ƙarshe kenan wa min haisu fa min haisu aisha kenan wa man kana duna zalika duk wanda baya wannan bangarorin guda hudu to fa min haisu aisha daga inda yaso kuma sai mika ta samu wanda suka ce za a iya jidda ta wannan ne da wurin su an fahimta wallahu ta'ala a'lam hadisi na biyu daga abdullahi bin umar radiyallahu an daga sahabi abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama qala ayashi yuhallu ahlul madina min zulhulaifa mutanen madina za su ihlal ma'ana sanya tufafi suna aikin haji su yi miƙatin ɗau harama su yi niyya da gunda ake ce masa zul ulaifa shi ne miƙatin mutanen madina wa ahalu sham min jihufa mutanen sham kuma a jihufa wa ahalu najad min ƙarn ƙarnin manazir kenan mutanen najad za su yi miƙatinsa a ƙarƙarnin manazir ƙala abdullah abdullahi ɗan umar ya ce wa balagani labari ya same ni anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wai hillu ahalul yaman min yalamlam labari ya zo min an ce mazan Allah ya ce mutanen yaman za su yi miƙatin sagun da ake ci masa yalamlam an fahimta kaga shi ma iya da kamancece ne da hadisin abdullahi dan abbas domin ya ambato gurabin da mazan Allah ya iyakance anan za a yi miƙati duk wanda ya zo daga wannan bangare ana aka ba shi damar yin miƙati kamar yadda bayani ya gabata babu ma yalbisul muhrim min athiyab babu zai magana game da tufar da mai ihrami da ake haɗe zai zai akwai tufa ta musamman aiko duk wanda ya je wannan miƙatin to zai cire kayansa duka na gida ya sanya wannan tufar da shari'a ta yi da ita za a yi to ita wannan tufa abinda mai aikin hajji zai sanya a jikinsa ko ya yafa to ita ce malin zai bayani akan ta wannan hadisi na ɗaya a babin kuma na 227 a littafi an abdullahi bin umar radiyallahu an daga sahabi abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi anna rajulan qala wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma yalbisul muhrim min athiyab wanda ya haramar aikin haji shari'a wata kaya ta bashi dama ya sanya wace tufa ta bashi dama ya sanya wanda ya niyyar aikin haji ake yi wa manzon Allah wannan tambaya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yalbisul qumusa duk wanda ya niyyar aikin haji ya je miƙaci to ba zai sanya riga ba daga alƙamis ne alƙomusa ba zai sanya riga ba an gane ku ɗinkekiyar riga ba zai sanya ba haka nan walal ama'in ba zai naɗe rauni a kansa ba walal sarawilan haka nan ba zai sa wando ba walal baranisa haka nan ba zai sanya hula ba walal kifafa haka nan ba zai sa ɗinkekken takalmi ba illa ahadun la yajidu na alaini fa yalbisul khuffaini sai dai in mutum bai samu takalmi ba bai samu irin takalmin da ya halatta mai aikin hajji ya sanya bai samu ba to sai ya sanya khuffi din sai ya sanya dinkakken takalmi amma wali ya qata huma asfal duk da haka zaka je ka yanke tetin din duniya sai zama kamar irin shuri din nan an gane ko in baka samu wanda ya halatta kai aikin hajji da shi baka sa wani to shari'a ta ce ka yanke baya wanda dunduniyar ka za ta fito waje ke an fahimta shine awali yaqba'uhuma asfal min alka'abai sai ka yanke su daga kasan idan sawunka wala yalbisu min asiyabi shay'an masahu za'afaran aw aw war aw warthun manzo Allah ke cewa dukkan mai aikin hajji ba zai sanya tarari a cikin sa ba za ka sanya tarare a ka ta ihrami ba za ka sanya ba an gane ko ayul warus da da za'afaran da warsun duk sunayen turare ne sunaye ne na turare akwai turare mai suna za'afaran to ba za ka sanya ba akwai turare mai suna warsun ba za ka sanya ba ba ma su ba dukkan wani turare ba za ka sa ba an fahimta ba za ka sanya turare ba a lokacin da kake aikin haji an haramta wa mai aikin haji sanya turare hadisi na gaba daga abdullahi bin abbas radiyallahu an sahabi abdullahi dan abbas allah ya kare da shi ke cewa sami'tu annabiya sallallahu alaihi wasallama ya kutuba bi arfa ni da kunne na naji manzon allah yana kutuba arfa man lam yajid na alayhi duk wanda bai samu takalman da zai sanya ya aikin haji ba falyalbis khuffaini to an ba shi dama ya sanya ɗinkakken takalmi na hufi wa mallam ya jiri izaran wanda bai samu gyauto ba da ake ɗaurawa yayin aikin haji bai samu ba to faliyar bihin sarawila an ba shi dama ya sanya wandansa an gane ko ya anilil muhrim amma ga wanda yi niyyar aikin haji hadisi na gaba an abdullahi bin umar radiyallahu an abdullahi bin umar allah ta'ala ya kare da su anna talbiyata rasulullah sallallahu alaihi wasallama cewa talbiya da manzon Allah yake talbiya kuma ita ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak an gane ko wannan ita ce talbiya to manzon Allah tun daga sanya ihramin sa ya zo miƙati to daga nan zai fara talbiya har shiga garin maka har abubuwa kai har zuwa ƙarshen aikin hajima dan umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna talbiyata rasulullah sallallahu alaihi labbaika allahumma labbaika amsawarka ya ubangiji amsawarka labbaika la sharika laka labbaika amsawarka ya ubangiji baka da abokin tarayya amsawarka innal hamda godiya wan ni'amata da ni'ima wal mulka da mulki la sharika laka duk naka ne baka da abokin tarayya da mulki da ni'ima da godiya duka ba a so kai wa Allah abokin tarayya ga su ka fawwala wa Allah shine mai mulki kuma shi ke bada mulki ga wanda su ka fawwala wa Allah subhanahu wata'ala ni'ima ta sace sai wanda ya zo daga cikin bayansa take shafa dukkan ni'ima ta Allah ce wa ma bi kun min ni'matin fa min Allah duk abin da gani a jikinka ne ni'ima to Allah ce daga gare shi ba wayanka bane ba karfinka bane ba dabararka bace dukkan ni'ima ta lafiya ce ta ji ce ta gani ce ta tufafi ce ta muhalli ne ta abin hawa ne ta iyali ce ta gun aiki ce duk dai duk abin da za a ce masa ni'ima to Allah ce da gare shi to dan me in Allah yi wa wani ni'ima kuma zaka jawo shi Allah ya tabbatar dukkan ni'ima daga gare shi take saboda ka idan ka ga ni'ima jikin dan uwan kake jin haushi da hasana to da Allah kake da Allah kake yi tunda shi ma wannan da gani imara ta tare ba yayi wa kansa ba bai isa yi wa kansa amfanin ko daidai da allura ba bai isa ba wallahi duk abin da gai na ni'ima da amfani daga Allah yake shine innal hamda wa ni'mata da godiya da ni'ima da mulki duka na Allah inda zaka ce alhamdulillah ka tabbatar da dukkan yabo da godiya iya ga Allah to haka nan duk wanda ga yin da ni'ima a jikinsa daga Allah ta ni'ima nan duk kankantarta ni'ima nan duk yawanta ni'ima nan duk girmanta to daga Allah ta haka nan godiya dukkan godiya ta tabbata ga Allah shine rabbul alamin walahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu almulku wa ilayhi turja'un haka nan mulki duka iya ga Allah innal hamda innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika lak baka da abokin tarayya ya Allah wa kana abdullahi bin umar yazidu fiha amma abdullahi dan umar idan yazo sai ya kari akan talbiyar da manzon Allah ya faɗa da bakin sallallahu alaihi wasallam sai ce labbaika labbaika wa sa'ali amsawarka ya Allah amsawarka ya Allah san da girmamawa zuwa gare ka ine sa'adai amsawa gami da girmamawa wal khairu biyadai dukkan alkhairi yana gare ka ya Allah an ce biyadai ka yana hannunka ko yana gare ka wal ragaba'u ilayka wal amal da dukkan wani aikin da kake kwadayin Allah ya karba da kuma dukkan wani kwadayi da zaka yi to duka iya ga Allah in kwadayi zaka yi kai kwadayin abin da ke ga Allah in aiki za ka yi ka yi aikin da za ka so Allah ya karba ana fahimta shi ne warragaba'u ilaika wal amal dukkan wani tsammani da kwaɗayi na rahama da jinka iya gare ka ya Allah ba wani wanda muke sa zai ji kanmu zai mana rahama an baka bai Allah kaga ashe nan a baka a ɗora ka wata gada a ce wani zai ma gafara ko wani zai su mugala ɗin ya saka aljihu duk wannan arena ma hankali ne arena ma wayo ne ana nema a damfare ka a gane ko amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisi mai inganci ya ce za a tashi alkiyama ba wanda zai fito da tifa a jikinsa ko mukankantar yi ba a fiye wa alkiyama ta hufatan ƙorratan gurlan manzan Allah ce za a tashi ƙorana alkiyama hufatan ba ku da takalma ƙorratan kuna tsirara ko ɗan kamfai ba gurlan kuma za ku dawo da kaciyarku ta dawo kamar ba taɓa yi ba kaciyar ma'aikin halaka ya faɗa hadisi mai inganci to kaga wanda aka ce iya da riga da za ta ɗebi mutane dubu saba'in ta yi su mogalar ya gudu ya kai su aljanna to kaga ashe e aljihu ne zai ɗau mutum dubu saba'in ko wani aljihu zai ɗau dubu saba'in to kaga wani ƙarfin nasa ai wani irin ƙarfi gare shi haka an ce sai ya yi sau na hudu a nan biyar wai Allah zai gaishe amma sau hudu duka ba za a gaishe ba su muka ne sai ya nabi ce kai yaya wani ma nan wai tambaye za a yaya ya ce ai mutanen sa ne yake wasu kuma a faɗa ma wani wai ka yadda manzan Allah maganar za mu ɗauka ko maganar wani kaga duk wanda ya yadda da wannan ya yi yaƙini da wannan ɗaya biyu ne in ya san abin da yake yana da ilimi to tabbas iya kusa da fada kafirci in kuma jahilci ne to za masa uzurin jahili ne da yi karatu kuma an hana yi karatu amma maza da ce ko daidai azurfa ba za ta haika daidai baki ba tsirara za ku tashi kama bada akum ta'udun kamar yadda Allah ya kage halittar ku zo duniya to haka za ku koma gare shi ana fahimta innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika laka labai dan Umar sai ya kara da waɗannan kalmomi kamar da malai fada ya kara a innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika laka sai kare labbaika wa sa'adika wal khairu bi yadayk wal ragaba ilayka wal amal duwan dan umar ne wannan gadi an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sahabi abu hurairah Allah ta'ala ya kare da Allah ya kare da shi ke cewa la yahillu imra'atin tu'minu billah bi halatta ga mace ba mace musulma wacce ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar alkiyama an tusafira masirata yaumin wa laila ta yi tafiyar dare da yini wa laisa ma'aha hurma a ce babu wani wanda yake muharramin ta dai a tattare da ita ana ganewa ko aikin hajji ne haka malamai suka ce bai halatta a bar mace ba muharramin ta ba akwai abin da malaman fiƙi suka ba da wata rukusa wanda suke ce akwai a rifika al-ma'amuna rifika ma'amuna kamar a garinku ko a jiharku akwai kwamba za ta fi aikin haji wa an su jama'a ne kasansu to za ka iya zuwa ka danka iyalinka a hannun wansu ko ka haɗa ta da wansu wanda ka aminta da su to wannan iya cikin ko da kai mijinta baka samu dama ko da wani muharraminta ba haɗa su ba inda akwai an rifika ma'amuna za a haɗa su ba matsala an fahimta amma in ba rifika ma'amuna kai ba za ka je ba kaninta ba zai je ba yayanta ba zai je ba ba wani muharraminta to ba za ta je aiki hajjin ba ba za ta je ba tunda maza Allah ce baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah ta yi imani kiyama za ta tsaya an tusafir masira yaumin wa laila ta yi tafiyar dare da yini ba tare da muharraminta ba ana ganewa kowace irin tafiya ce ba ko ta karatun boko ce in dai za ta je ta kwana ta yi wata ta yi shekara to a samu muharrami ko rifka ma'amuna wannan shine dokar da Allah ya sanya dukkan mata musulmi yasa Imam Malik a fatawarsa yake cewa idan ka auri yar gidan wani ya zo ya ce ya biya mata maka sai ka ce kai ma kana so ka ji idan bai biya ma ba misali ya ce yarsa kawai ya biya wa to ya ce yar bai halatta ji ba ita ma ta je ba ana gane da kiku saboda ka wannan ka'ida ce wanda musulunci ya sanya to amma yanzu ka duba matan mu matar aure ce za ta fito ta yi tafiya ta sati biyu sati uku amma ba wani muharami a kusa da ita kai an ba ta dama an hure mata kunne da suna da freedom ko iyaye su au mace baliga su kai ta kasar turai wai za ta yi karatu ko su kai ta wata kasar waje wai za ta yi karatu baliga ce ta gama secondary school shekarar ta goma sha shida sha bakwai sha takwas tana kan gariza ta jin sha'awa ta tsaya mace a ɗauke ta a kai ta gunda ba wani wanda ta sani ba idan tsawatarwa ba idan kwaba ba idan jin kunya haka wannan kaɗan haramun ne bai halatta ba bai halatta ba sau daga in dai waje ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar alƙiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi bai halatta ta yi tafiya ta dare da yini ba ba tare da maharamunta kusa da ita wa fi lafazin bukari a lafazin bukari la tusafir yawman wa laila illa ma'azi maharami bi halatta ba ta yi tafiya ta dare da yini ba tare da maharaminta kusa da ita an fahimta maharami shine miji ko uba ko kanin uba ko yayan uba ko kani uwa ɗaya uba ɗaya ko kani uwa ɗaya ko kani uba ɗaya ko yaya uwa ɗaya uba ɗaya ko yaya uwa ɗaya ko yaya uba duk dai wanda ba aure tsakanin ku ne ko ɗanta ko ɗan ɗan uwanta ko ɗan ƴar uwanta duk dai wanda babu aure kada an tsakanin ku da ita to kai ne muharraminta wanda ba a yadda a yi tafiya ta yi ni da kwana ba har sai da wannan muharramin a tsakanin ƴa mace kaga wannan iya nuna mana kare 'yancin mata da mutuncinsu karewa mata yanci da kuma mutuncinsu da kuma musulunci ya kula da rauninsu an fahimta musulunci ya kula da rauninsu yasa ya ce ko da yaushe a ce akwai wani wanda zai zama jagora a tattare da ita ɗan abu kaɗan zai iya tasowa ya samu ta yi da rikice gaba ɗaya amma idan da namijin sai Allah ta'ala ya sa mutum ya zama garkuwa a gari ta ya zama wani tsaro da kariya a gari ta Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa malik ya cewa babu alfidiya babi zai magana game da fidiya fidiya shine daga alfada ne kamar fansar kai wani abu ya faru na laifi ka fanshi kanka shine kayi fidiya daga na ka samu fidda uku wanda idan mutum ya mazo yana masa fidda uku duk wanda ya ce zai wa macinsa fidda uku to kamar iya ce a cikin azaba yake ko iya cikin kurkuku za a fanzo shi shine ma'anar fidda uku to a cikin abubuwa da shari'a ta haramta wa mahajjaci to idan ya yi wani abu daga cikin abin da yake ma'azuratul hajji to an ba shi dama yi fidiya ta fidiyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk an gane ko yayi fidiya ko da azumi ko da yanka dabba an gane ko ko da azumi fa fidiya ko da ciyarwa ko da ciyarwa ana fidiya ko da ciyarwa ko da yanta babba wannan ko da ciyarwa ko da azumi fa fidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko yanka ana gane ko an abdullahi bin ma'aqal daga abdullahi bin ma'aqalin kale ke cewa jalastu ila ka'ab bin ujra na zauna tare da ka'ab bin ujra radiyallahu an fa sa'altahu an fidiya sai na tambaye shi game da fidiya fa qala sai ka'ab bin ujra yace fi nazalat fiye khasa wa hiyala kuma amma ita ayar da ta zo game da bayanin fidiya a ƙur'ani to a kaina ta sauka in ji ka abin ujira dalili na Allah ya saukar da ita amma yanzu kuma hukunci iyakan kowa shine hiya fiye khasa wa hiyala kuma amma an gane ko mutum ne wanda yake da iya da ciwon kai haka an ce kora-kora gare shi ko na abu tuta da ruwa a kansa to dalilin wannan laruran kuma iya cikin aiki hajji abin ya taso masa sai mazan Allah ya ce kana takura kana shiga wahala in kana da abin yanka ka yi aski ba tunda mai harama an haramta masa aski an ba gama waye ba da yankan farce da aski da sanya turare sun yi ɗinkakkiyar tufa duk wanda kai kana aikin hajji to ana bin kamar shi kai fidiya sai ka yanka ko ka ci da miskidai an gane ko ko ka abin nan ka yi azumi Allah ke cewa wa atimul hajji wa wal umrata lillah fa in usirtum famasassara min al-hajj wa man kana minkum maridan aw bihi azam min ra'si azam min ra'si ne ka bil ujrat iya da wata ciwo a kansa fa fidiyatu min siyami aw sadaqatin aw nusuk fa fidiyatu min siyami duk wanda yake da larura a kansa shi ka'ab din da ayata sauka kansa kowaninsa ba to ga dama Allah ya bayar ga kuma mafita Allah bayar duk wanda yake da larura a kan yi ta tira tsaye ya aski kuma iya cikin ake hajji to kwafi da tunisiya sai ya fanshi kansa da wannan aski da ya azi au sadaka ko ya ci da miskinai abinci au nusu ko ya yanka wannan shine ɗaya daga cikin ukun da ake warware ma hazuratul hajji duk abin da kai aikin haji indai haramun ne mai aikin haji yayi ko yi farauta ko ka je ka sari bishiya a gare maka ko yi wani abu to duk wani sana cikin mahazuratul hajji wanda in kai to shari'a ta ce ana bin ka bashi sai kai ɗaya daga cikin ukun ana fahimta to ka abin ujra wannan ayar dalilin sa Allah ya saukar da ita kamar yadda ya faɗa nazara fiya khassa a kaina ta sauka a kiɓance amma kuma hukunci iyakan kowa da kowa duk wanda irin wannan abin ya sami da hukunci iyaka gani shi ana fahimta hamiltu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kumal yata'affaru ala wajhi yace akwai lokacin da nan nufaci manzon Allah tsananin ciwon kan har ya sa kwarkwata ma tana zubowa da goshi kwarkwata ita ce kummal an gane ku akwai wadda fadiya wani kummala wadda ma'ayati mufassala akwai kummal kwarkwata tsananin ciwon da kansa ya kai matuka wajen ciwo har kwarkwata suna zubowa da kai shi fakala sai ce ma kuntu ara alwaja balaga bika ma ara manzo Allah ce ka ka wannan ciwon naka ai ban san ya kai haka ba ban kai ya kai haka ban san ya kai haka tsarni gare ka ba au kuntu ara aljihuda kai ka abla ka sha wahala in gane ko yini aljihuda balaga bika ma ara ka na ka sha wahala ka wannan ciwon ka iya wahalar da kai sai ma'aikaci attajidu shatan za ka samu akwai yadda za ka yanka shari'a ta baka da maka jirgin yasi domin ka samu sauƙin wannan ciwon kai naka amma ka sani akwai akuya da za ka yanka ka bai ci kanka faƙultula sai ka abin cewa Allah maza labarin da akuya faƙalar sai maza ce fasum salasti ayyam to idan baka da akuya ka yi azumin kwana uku au at'im sittata masakin ko ka je ka ce da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa' dukkan miskin za ba shi rabin sa'i kamar abin da ake fitarwa da mutum fidda kai ko ne sa'i guda to sai a raba shi biyu sai ka biwa mutum ko malamai sun ce in an ce ka ciyar to ana so abin da sai ya tura maka biwa mutum abinci a lokaci guda biyu ba sai ka ba shi lokaci uku ba lokaci biyu kawai ka ba shi kamar ranar da dare shi kenan ana fahimta ko ka ba shi abin da zai ce da ranar zai ce da dare shi kenan ka gama da shi wannan shine musamman malaman fiqihu sun fi karfafa wannan wallahu ta'ala ana ganewa sai ce idan babu wannan kuma sai ka je ka ciyar ba za ka yi azumi ba to sai ka je ka ciyar da miskinai guda shida kowane miskini a baki rabin sa'i shine abin da za ka kabe shi kanka to a cikin wannan abubuwa guda uku ko fidiya wajen yanka dabba ko fidiya ta hanyar azumi ko fidiya ta hanyar ci da miskinai wacce ce shari'a ta fi so a yi audin littakayyar ne ba littanau'i ba ne zaɓi aka baka amma a ciki akwai wanda shari'a ta fi son ka yi har sai in abin ya fuskara ka dawo wani bayan ba za ka iya wancan a cikin ukun nan wanne ne shari'a ta fi kauna mutum ne wanda aka fara shi ne dalili? eh shi ne dalilin kenan shi ne dalilin sa yawa ciyarwa ya fi ciyarwa ya fi dukkan inda shari'a za ta ce ko ka ciyar ko ka yanka ko ka yanto ciyarwa ta fi an fahimta ciyarwa ta fi tsakanin in ciyarwa za ta samu sai a da kuma ya azu ana gane ku wannan shi ne abinda duk malamai suka yi tibaki a kan duk wani tsarin fansar kai ko kafara da shari'a ta ce a ciyar ko kaza ko kaza to ciyarwa ita ce da bai hatta ma wanda yi rantsuwa zai yi kafara a gane ko to shi ma an fi so ya ciyar ya ciyar sannan in ciyarwa ba za ta samu sai azumi sannan in azumin ba zai samu ba fara ta harirar ƙaba tun a lokacin da lokacin akwai bai sai yanta baiwa amma duk abin da aka ce a yi ciyarwa to ciyarwa tafi domin Allah ta'ala yana kauna ka ciyar da bayansa ka taimake su musamman waɗanda suke buƙatar taimako wallahu a'lam sai malik ya cewa wa fi riwayatin fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai umarce shi an yi ta'ima farkan baina sittati masaki sai mutum ya ciyar da abinci tsakanin miskinai guda shida au yi huda shata ko ya hadiya da akuya au ya sumu salasta ayyam ko ya azumin kwana uku amma da agalibi azumin ake an gane ku amma duk wanda yake da iko ya shirshirwar tafi azumin lada a goma ana ganewa wallahu ala babu hurmatu makka babu zai magana ga da zai magana kan alfarman makka makka gari ne mai alfarma an gane ko ya sa ƙur'ani ma ya zo da bayanin alfarmar maka wa man yuridu fi bi ilhadin bi zulmi yutqihu min azabin alim ita maka duk wanda ya niyya zai saban Allah a cikin ta ma niyya kawai ko zai zalunci to to sai an ma shi an mai azaba mai raɗaɗi ji Allah ba fa ka aiwatar da sabon ba ka yi niyya ba to sai Allah ya kama ka da wannan laifin haka nan a makka ne in kaje kai sallar raka'a biyu a masallaci harami an ce sai kai raka'a dubu ɗari a masallacin da bai yi ba sannan ka samu ladan raka'a biyu da zaka yi a harami kaga wannan alfarma ce wanda ya ji haramin madina ya raka'a biyu in ba nan ba sai kai raka'a dubu kafin ka samu ladan raka'a biyu da kai a haramin madina kaga wannan alfarma ce ana gane da ke ko saboda irin wannan abubuwa shi ne malamai suka ce Allah ya kawo wannan garin alfarma ƙasa ce mai tsarki gari ne mai alfarma domin ne headquarter a musulunci yake cewa an abi shuraihin kuwailid bin am al-kuza'i al-adwi radiyallahu an daga abi shuraihin shine kuwailid bin am al-kuza'i al'adawi Allah ya ƙare da shi annahu ƙala li Umar bin Sa'ad bin al-As Amr bin Sa'ad bin al-As ya faɗa mawa Amr bin Sa'ad bin al-As Allah ya ƙare da shi wa huwa yab'asu al-bu'us ila Makka ya tashi wata runduna ya tura su gari Makka allazi li kuma ila Makka ko izalli ayyuhal amir an uhaddisaka kaulan qawa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-ghada min yawm al-fatahi fa sami'tuhu unadiya shi a khuwailid bin amr al-qudai yake cewa zai bawa amr bin sa'ad bin al-as labari labarin da zai bashi a lokacin da manzon Allah ya tura wata tawaga zuwa gari maka yace bani labari ya kai amir na baka labari qauman qama qaulan qama bihi rasulullah wata magana da manzon Allah ya tsaya da ita wai ke fada waccan rinda da ya tura al-ghad min yawil fati ana washi garin fatahu maka fasami ituhu yunadi ni naji da kunne da manzon Allah yana faɗa da madaukakin sautinsa yana cewa wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta kiyaye abin da manzon Allah ya faɗa wa abasartuhu aynayya kuma idona kamar iya ganin manzon Allah a yanzu lokacin da yake faɗa hina takallama bihi a lokacin da manzon Allah yake magana da wannan magana annahu hamidallah farko dai na kiyaye na haddace manzon Allah da ya tashi ya gode wa Allah wannan kwanye ne qutbul haji duk abin da manzon Allah zai in dai address zai na jama'a da wannan yake fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu bihi wa natubu ilayhi manzon Allah da wannan yake fara a gane ko duk abin da manzon Allah zai fara jawabi wa tarota da wannan yake budewa innal hamdalillah zuwa karshe to shi abi shuraihin wailid bin amr yake fada mawa amr bin sa'ad bin al-as yace daga cikin abin da na kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da gode ma wa Allah yayi wa Allah godiya da jinjina wa asna alai kuma ya yabi Allah ya kwarzanta shi sun maƙala sannan she shi manzon Allah yace inna makkata cewa ita gare maka harramaha Allah ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard Allah ya sanya wa garin maka alfarma tun ran da Allah ya halicci samai da ƙasai an gane da kyau tun ran da Allah ya halicci samai da ƙasai tun aran nan Allah ya sa maka gari ne mai alfarma gari ne mai karamci ya sa mazan Allah da yake bayani kan muhajiru da asar sai ce la yuhibbukum illa mu'min wa la yabghudukum illa munafiq ba mai son ku sai mai imani ba mai kin ku sai munafiki an gane ko kuma ya ishe ka ya ɗan uwa ka gane alfarmar maka bayan abin da na faɗa muku na raka'a biyu a harami ya kai lada ko ya fi ladar raka'a dubu ɗari a gunda ba harami ba haramin madina dubu a gunda ba shi ba ana ganewa wani alfarma ce sannan kuma idan Allah ya kai ka wannan gu idonka zai nuna ma wani abu da ƙura'ani yake baka labari kamar qur'ani ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah to in Allah ya ga kai ka za ka ga safa da marwa da qur'ani yake baka labarin su an gane ko in ka je Allah ya kai ka Allah zai nura ma gunda Allah yake cewa takidu min maqami ibrahim musalla da qur'ani yake ce akwai musalla gunda annabi ibrahim ya tsaya ana tsayawa ayi nafila to idan ka zai nuna maka fa iza afartu min arafatin idan ka je Allah zai nuna ma arfa din gunda ake zuwa a taro ayi arfa Allah zai nuna ma wannan zuwa mash'aril haram Allah zai nuna ma wannan wannan kadai alfarma ce ko manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin minbari na da nake hawa na kutubar juma'a da gunda aka binne ni ɗakin da na Aisha Allah ya kare da ita manzo Allah ke cewa rauda min riyadil janna shimfidadden aljanna ne a kasan tsakanin mimbarinsa da gunda aka kwantar da shi duk duniya ba inda ya samu wannan alfarmar in ba wannan gobe raudatun min riyadil janna tsakanin mimbarin manzon Allah da gunda aka binne shi wannan tsakanin ya ce kwarin aljanna ne abu dausayin aljanna ne abu ana fahimta kaga wannan alfarma ce wannan alfarma ce ga uhudu da ƙwar'ani yake ba mu labari yaƙi ƙuda aka yi na uhudu in allah kai ka madina za ka gashi na idan ka zaduna badar haka in ka ji za ka gunda aka yi badar duk idan ka zaduna ba wani za a ce ma a nan manzan allah ya tsaye ya abu kaza a nan aka yi kaza nan saitin gidan abubakar ne nan saitin gidan umar ne nan saitin gidan usman ne nan saitin gidan aliyu ne wannan alfarma ce ko wannan kaɗai ya isa nuna ma cewa makka tana da alfarma makka tana da alfarma kuma babban alfarma za ka gaggarin da aka sauke ƙur'ani duk ayoyin ƙur'ani guda 6,200 da wani abu sun sauka tsakanin gari makka da madina ne ko dai a garin makka ko a garin madina ko kafin hijira ko bayan hijira ana fahimta duk ayoyin alƙur'ani a hannun suka sauka wannan ya ishe ka alfarma ga garin makka hakanan ƙasar za ta baka alfarmar cewa yanzu nan haka manzan Allah iyagun a kwanci iyanin a kwanci zai ishe ka alfarma wannan manyan sahabbai nasa tun da kan kulafa har zuwa baqiyatu ashratul bashirin bil janna duk suna garin nan a kwanci a wannan ƙasar nan a kwanci wannan kadai zai nuna ma alfarma maka ko wannan kadai ai ya isa ka sa maka tana da alfarma a zuciyarka zai nuna maka cewa ma'abota garin suna da alfarma da daraja da Allah ya musu sabanin wanda ba su ba ya samu aikin Allah ya tabbatar duk wanda ka ji iya zagin gare maka da Madina to munafiki ne duk wanda ka ji iya son mutanen maka iya son mutanen Madina to manzon Allah ya ce mai imani a bayyanta saboda ka alfarmar su tana nan kuma ta doge har zuwa ranar alkiyama har zuwa alkiyama alfarmar maka da Madina ba ta wuce ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk girkicin duniya duk irin hargutsewa da duniya ta yi ba za ka raba garin maka da madina da irin addinin da manzon Allah ya bar a ɗoma kasa ba wani shuwaliti manzon Allah ba wannan gari kuma ya ce duk jarabar dujel da zai zo ƙarshen duniya ya karaɗe ko ina a duniya ya ce ba zai iya shiga garin maka ba ba zai iya shiga garin madina ba domin Allah ya sa mala'iku sun kewaye gari duk fitinar dujiyar ba zai ga garin maka duk fitinar dujiyar ba zai ga garin madina ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ta ishe ka ta nuna ma alfarmar wannan kasa ne alfarma ana fahimta to manzon Allah yake cewa ita garin maka Allah ya ba ta alfarma tun yau maka laƙar samawati wal ard tun ran da Allah ya halicci samai da ƙasai walam yuharrimuha walam yuharrimuha an-nas amma mutane ba sa bata wannan alfarma wannan kima da darajar da Allah bai maka mutane da yawa ba sa bata fala yahillu limri'in maza Allah ce bai halatta ba ga mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar alkiyama an yasfika biha daman ya zub da jini a gare maka an gane da kyau in dai kai imani da Allah da ranar alkiyama to haramun ne in ji manzan Allah ka zub da jini a gare maka haramun ne an ce ko ga wanda ya kashe ma uba kuma ka ganye cikin haramin maka to haramun ne ka ɗau matakin ramu a kan shi sai dai kana binsa kana saɗaɗa iya fita da garma kan kama ya kaiwa shari'a ta mai kunci amma a gare maka ba a ramuwa a gare maka ba a zub da jini ana fahimta manzon Allah ya ce in dai ka yi imani da Allah da ranar kiyama to ba za ka zub da jini a gare maka ba wala ya adidu biha shajara haka nan in ka yi imani da Allah da ranar alkiyama ba za ka sare bishiyar gare maka ba ba a sarewa ana fahimta fa in ahadun tarakhasa bi kitali rasulillah sallallahu alaihi wasallama har in wani iya ganin zai ba da dama zai yi sauki a je a yi yaƙi a garin maka da hujjar cewa manzon Allah ma ya yi yaƙi a gari maka ana ganewa faƙulu ku ce inna Allah azina li rasulihi ai shi yaƙin da manzon Allah a gari maka Allah ne ba shi izini ko ba gaskiya bane to kai kuma wai ba ka izini yanzu babu abinda manzon Allah ya ji aka yi fatahu maka aka kama na kama aka sake su daga baya Allah ne ba shi wannan umar Allah ne ba shi umarni inna Allah azin li rasulihi wa lam ya'zin lakum amma ko Allah bai ku izini ba ba wanda Allah ba shi izini je yaƙi maka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma uzina li rasulullah sa'a minha shi ma manzon Allah dan lokaci aka ba shi dama kawai dan wani bangaren yini lokacin in ya cika kuma shikenan aka rufe wa qad adat hurmatu hal yau manzon Allah ce kuma alfaran bannan ta gare maka ta ƙara dawowa a yau ka hurmatu habil amas kamar haram kamar alfarmata ta jiya ana kawo fatahu maka ana kama da kama ana sallaman da salama yace alfaran maka ta sake dawo inda take ji haramun ne ayi yaki da ita haramun ne azum da jini haramun ne ayi kaza kaza to yanzu abin ya dawo ana fahimta inda ka hurmatu habil ams falyuballigh shahida alghaiba yace duk wani wanda ya zo to ya isar da sakon wanda bai zo ba duk wanda ya ji wannan to ya isar da sakon wanda bai ji ba faƙil abi shuraihin shi am bin sa'ad bin al'as sai faɗa abi shuraihin ma'aƙal an gane ko abdullahi bin ma'aƙal sai ce da shi ma ƙala laka umar ma ƙala laka amur sai ce mai amur ya faɗa maka me ya ce ma ƙala ana a'alamu bai zalika milika ya aba shurihi sai ce wannan duk dogon hadisin da karanto ɗin nan ni na fi ka sanin hadisin domin ni na fi ka kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam innal harama la ya'idu asiyan la ya'izu asiyan sai ke cewa ita maka haramin maka baya biya mai saban Allah kariya la ya'izu asiyan duk mai saban Allah harami maka baya ba shi kariya wala wala menene wala farran bidami haka nan wanda ya zubda jini ya gudu shi ma harami maka ba zai ba shi kariya ba an gane ko wala farran bi kharba haka nan wanda wani algus ya gudu to maka ba zai ba shi kariya ba ko wanda ya sata ya gudu maka ba zai ba shi kariya ba an gane ko wannan suna da fasara guda biyu bi khair bi karba ko sata ko kuma wani ha'inci an fahimta to duk wannan da mai saban Allah da wanda ya zubda jini da wanda ya ha'inci ko yi sata to maka ba wanda za ta biya alfarma a cikin su ma'ana kowanne za a sanda iya barin iya harami a kama shi a kai shari'a ta masa a hukunci alkarba ɗin can da ya faɗa bilha al-mu'jama da aka rubuta da ha mai dugu warra almuhmala da ra marar dugu ila alkhiyana aka ce ha'inci ake nufi wanda ya ha'inci ya gudu to makka ba za ta bashi alfarma ba wakila albaliya ko wanda ya sanya wani musiba haka ya jawa wani bala'i wakila at-tuhuma ko wanda ake tuhumarsa wa asluha fi sarika sarikatul aib asalin karmar daga satar raƙumi take ne al-akhir ba asalin kalmar kenan shine wa asluha fi sarqatil aib qala sha'ir wani mawaki yace walil kharibu al-lissu yuhibbu al-khariya wal kharibu shi kaman barawan raƙumi shine al-lissu din allisu barawo ke yuhibbul khariba iya son ku haka kango kango gudda zai kuya wanda ba motsin mutane to dukkan barawo na raƙumi ko na to iya son ya samu gudda zai iya kuya an fahimta wannan mawaki ne ke kawo misali mahallin shaidi anan karibu din shine abin da zamu dauka hadisi na iya da tsayi amma zan bi sha gurguje haka insha Allah hadisi karshe a babin an abdullahi bin abbas daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan fatahu maka ran da aka bude garin maka aka samu fatahu maka kenan wala hijira ba'da al-fath manzon Allah ce ba wata hijira yanzu ka ɗau kayan ka ce za ka gudu daga ka tafi garin madina ba wannan tunda makan ta dawo ita ma garin musulunci walakin jihadun waniya abinda ake bukata gare ku kuyi ta jihadi domin addinin Allah ya ci gaba sanan ku kyautata niyyar wa idza stufirtum fanfiru idan an ce ku fito to ku fito duk wanda aka ce to ka fito kai wa musulunci aiki to ka fito wakala yawmi fatahu yawma fatahi maka manzo Allah ya sake faɗa ran da aka buɗe maka inna hazal balada wannan gari na maka harramahu Allah harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard Allah ya bashi alfarma tun ran da ya halicci samai da kasai fa huwa haramin bi hurmati Allah ila bil qiyam iya cikin alfarmar Allah daga nan har zuwa ranar alqiyam wa innahu lam yahil al qital fihi li ahli qabli manzo Allah ce ba taba halattarwa da wani yaki kafi na bai yaki maka ba taba halattarwa da kowa ba walam hilli illa sa'ata minha ni ma ba halatta min yaki gare maka face dan wani bangare daga cikin yini wa hiya sa'atai hadhihi shine yan wannan lokutan da ne shiga aka yi fata kuma ka fa huwa haramun bi hurmati la ila yawmil qiyama manzo Allah ya ci gaba da cewa ita maka alfarmarta tana nan agun Allah har zuwa ranar alkiyama ana fahimta la yu'dadu shawkahu ba za ka sare ƙayar gari maka ba sare ƙayar ma ba za ka yi ba ana fahimta wala yunfaru saidahu ba za ka bi abin farauta ta guje ba wala yalqitu luqtatahu in ka ga abakar ma ba za ka tsinta ba ka yi tsintuwa maka illa man arrafaha sai wanda zai dauka yayi cigiya ko ya san me ita ba shi wala yubtala khala hakanan khala irin itatuwan gari ma ba za ka sare su ba qala al-abbas abbas yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah illa al-idhkira manzo Allah idhkir fa wani ice ne ko ta bishiya ce fa innahu liqain fa innahu liqainihim wa biyutihim domin suna kamar kare gidansu da shi suna danga ko ya zama sutura ga gidansu har wannan ma mazala haramun ne a sare fa qala yasi illa al-idkira sai dai wannan din tunda akwai amfani da zaku da shi za ku iya saro shi ku yi amfani da shi daidai ne kun ga zai cutar a hanya za iya sare shi ya bar hanya a fahimta to wannan shine wanda yake cewa al-qainu al-haddad shine haddad kamar abin da za a kera a zagaye gida ko aiwa wani ku sutura ko abin da ya kama da wannan wallahu ta'ala alam ina ji mun zo kuma gwanda za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake ya samu lafiya mu gaba lafiya muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya Allah ta'ala ka shirye da mu hanya madaidaiciya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsaronka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmai Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya duk abin da ya dame mu Allah ka yi mana maganinsa duka kuma alkhairi Allah muna roƙonka haɗa mu da shi muna addu'a duk wanda ya zo wannan masallaci Allah kamar da mu gidajen mu lafiya ladan da ake samu na karanta hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani Allah ya sa da rabon mu a ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karbi addu'o'insa Allah ya biya bukatunsa na alkhairi da namu duka mahaifansa da namu Allah ya ji gansu Allah ya gafarta musu zuriyarsa da tamu duka Allah ya musu albarka Allah ya shirya da su hanyoyinsa na samu da namu duka Allah ya musu albarka Allah ta'ala ka taimake mu ka agaza mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh